بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يكا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau sha hudu ga watan jimadar hula shekara ta 1446 a jiya da sha shida ga watan nuwamba 2024 a yau asabar da muka saba muna karatu cikin umarnatul hakam na al'imamu da allama alhafiz abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi idan ba manta ba wacan sati muna cikin hadisin 153 hadisin jabi dan abdullah mun fara hadisin ba mu karasa ba insha Allah yau za mu yi kokarin abin da ya saubaka mala cewa an jabir radiyallahu anhu qala shahidtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yawm al-eid fabada bis salati qabla al-khutbati bila adhan wala iqama ثم قام متوكئا على بلال ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم فقال فقامت امرأة من سطة النساء سفع القدين فقالت يا لما يا رسول الله قال لأن كنا تكثرن الشكاف وتكفرن العشير قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن حديثي لك جابر بن عبد الله ابن حرام رضي الله عنه قال يتي شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد na halarta tare da manzon Allah ranan idi sallah fabada abis salati sai ya fara da yin sallar idi qabla al-khutbati kafin kafin khutba ta idi bila adhanin yi sallah ba tare da kiran sallah ba wala iqama ba tare da kiran iqama ba thumma qama sai manzon Allah bayan sai sallah ya tashi zai ba. mutawakkiyan ala bilal ya dogara da bilal fa amara bi taqwallahi sai ya umarci mutane da su taqwa wa hatta ala ta'ati kuma yana sashe su akan su yi ubangiji da wa wa'ada an-nas ya tsoratar da mutane wa zakkara tunatar da su Allah thumma madasi qara gaba hatta atan nisa har sai da yaje wajen mata inda suke sallah din fa wa'adahunna suma sai musu wa'azi wa zakkarahunna kuma zai tuna musu ubangiji faƙala sai ce ta saddakna ku ci ku riƙa yin sadaka fa inna kunna aktara hatsabi jahannam saboda na ga galibin ku ne wanda kuka fi yawa a cikin a makamashin wuta faqamat mar'atun min sitatin nisa sai wata mata wata take tsakiyar mata ta tashi safa'ul khad safa'ul khaddain wacce take a kumatinta ya dan yi duhu faqala sai ta ce lima ya rasulullahi saboda mai ya manzo Allah muka zama mu ne muka fi yawa a wuta qala sai yace li kunna saboda ku din tukthirna shaka kun cika wato kun cika wato kai ƙara wa takfurna al'ashir kuma kun cika yin butulci qala faj'alna yatasaddaqna min hulihinna sai suka fara suka suna yin sadaka daga cikin kayan kawansu yulqina fi thawbi bilal suna sanya shi a cikin wato tufan bilal min aqratihinna na dan kunnayensu wa qawatimihinna da kuma zabban su da suka sa a wannan rana a mun fara magana akan wannan hadisi mun yi magana akan wato a matsayin huduba huduba wajibi ne ko ba wajiba ce ko ba wajiba ba bayani ya gabata sannan kuma da mustahabbacin cewa ko ce mashru'iyancin cewa ita sallan idi ba a yi mata azan ba a mata iqama yin azan da ikama wannan wani abu ne wanda ya sama wasu suka farar da shi ina an samu wasu daga cikin sahabbai sun yi kamar muawiya amma wannan aiki ne wanda ya ce karo da aikin ma'aiki maza Allah sunnan shi da tawakkala shine wato sallan idi ba a yi mata ikama ba a yi mata kuma kiran sallah sai a gaba sai ya bace sun makama sai ya miƙe saboda ya kudu ba mutawakki'an ala bilal yana dogaro da shi bilal wato sai ya zama kamar ya mai da bilal ya zama masa kamar sanda da ake dogaro da shi da ita sandan yayin da ake bukatan a yi kudu ba ko yayin da ake bukatan a mai shekaru ke bukatan ya dogara da sanda din wannan baya nuna cewa wajibi ne sai idan mutum zai hudu ba sai ya dogara da wani abu kamar yadda wasu suka yi kokarin kafa hujja da wasu daga cikin hadisai da suka zo a wannan babi hadisi da ya zo a wannan babi hadisi ne mara karfi bayi da karfi ta fuskar isnadi duk da wasu daga cikin malaman malikiya za ku ga suna cewa a dogara da sanda ko a dogara da wani dan goron bashi to duka dai wannan dai in mutum ya buƙaci haka shi kenan yayi haka in kuma bai buƙaci haka ba to wannan ba wata sunna ce wato mai zaman kanta ba eh hadisin da yazo a wannan babi hadisi ne wanda ba da karfi a wajen malaman hadisi sannan kuma anan akwai abin lura abin lura na da ke wannan waje kama thumma kama mutawakkiyan ala bilal kaga ashe wato ba zo mishi da munbari ba wato wannan inda mazala ya hudu ba dan ba a zo mishi da mambari ba kuma ba a cikin masallacin shi ne ya hudu ba saboda a cikin masallaci yana da mambarinsa yana da inda zai hau yana kuma da abin da zai dogara ba sai bilal ya miƙe ba wannan kuma yana ƙara tabbatar maka da abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sallar idi sallar idi fita ake musalla ba a je wani masallaci ayi ba duk wani wani koke koke a ce a je masallaci ayi to wannan wata bid'a ce da aka da yan baya suka kawo ta babu wanda zai sa a ce dole sai an yi sallan idi a masallaci in ba dalili ne wanda aka san kyawun shari'a ba amma da abinda mutane ke kawo wa yanzu su ce tun da an riga an yawa a zo a mai da shi masallaci kawai don iri wannan kaga maza Allah masallacin shi ayyuka babban masallaci ne kuma akwai falala wajen yin sallah a wannan masallaci yana da falala to amma tare da haka maza Allah sai ya bar masallaci ya tafi musalla inda yake waje ne wanda yake ba ba gidan ne ba to wannan kuma shine abin da sunnan mazalla ta wakana har bayan Abubakar har bayan Umar ana zuwa waje ne ai sallan idin sannan kuma ba a zuwa da minbari wannan shine abin da shi ibn Abi al-Qayrawani mai risala ya da littafin Ihsan mudawwara da yayi mujallad 1 shafin 217 yace wala yusalli fil masjid kare tsaya ya kire sallah a masallaci wal yakhruj ya fita kama kharaja rasul kamar yadda manzo Allah ya fita ولم يكن له ولا لأبي بكر وعمر منبر manzan Allah da shi da Abubakar da Umar ba su da mambari ya kharujuna bihi yukharijuna bihi fihi ma wanda suke fita da mambarin waje aje sai an je mambarin sai a kauka mambarin ai kudu ba wa kafir bin salt huwa alladhi banahu li Uthman kafir ibn salt shine ya gina wa Uthman mambari a wajen musallan Idi sai ya hau kaga ashe bukata ce ta sa aka aka samu mambari sadaka a wannan shine abin da ya wakana aikin ma'aiki cewa in za a yi sallar idi fita ake yi mun sha yin dan tsokaci kan irin wannan wannan matsala kuma har malam dr muhammad sani umar yana da littafi kan wannan kan tsokaci kan juma'a yawaitin salatin juma'a kuma a ciki ya dan yi tsokaci kan idi dan kankani to shi fito da mumbari a nan kaga an ce matsala bai yi ba abubakar bai yi ba umar bai yi ba sai dai uthman ya yi ya sa kafir ibn salt ya gina mashi mimbari to malamai sun yi sabani akan fito da mimbari to ka duba ta fito da mimbarin ba akwai sabani akan shi balle kai maka ce a masallaci za ka yi sallar idi fito da mimbarin shi kanshi a ce za a fito da mimbari a je da shi masallacin idi a yi dakonsa wannan malamai suna da sabani a cikin mazhaba da kuma wajen mazhaba wato cikin mazhabin mu na malikiya kuma da wajen mazhaba na malikiya duk malamai wasu sun ce ayi wasu sun ce kar ayi a cikin annawadir na dai ibn abiz al-qayrawani mai risala yayi kaito daga ibn habib ibn habib ya kaito shi kuma daga malik ibn anas cewa la yukhariju fil minbar laha la yukhariju al minbar laha ba a fito da shi yana ganin bai kamata a fito da minbari saboda sallan sallan idi ba amma shi ashabu daga cikin alman malik sai yace a'a wannan wasi ne in ana ana bukata shikenan in ana ganin ba a bukata to wannan ba dole bane sai an fito da shi da a to abinda dai yafi shine wato a duba a ga yanayin bukata kamar yadda Ashab ya faɗa ba za a ce wai bid'a kai tsaye ba ko kuma a ce dan ai minbari wannan wani abu ne da tunda wasu daga cikin magabata sun yi kamar Usman bin Affan kuma an allura ba wai za a yi kina matsayin sunna ba ta manzo Allah cewa in za a yi za a bari a fitar da ita sunna ce ta manzo Allah za a yi ne saboda bukata idan mutum yana da bukata saboda shekaru sai yana wasu musamman a lokacin shekaru ya kama shi ko zan ya daga cikin khalifofi wanda suka yi khalifanci a lokacin shi shekaru ya kama shi kwarai da gaske to shekaru ya kama shi sannan kuma an ga akwai bukatan a wato muryan ba zai daga isa ba sai ya dan mike kan wani abu mai dan tudu to wannan da babu laifi a kawo shi wani abu da zai hau amma dai ba sunna ce ba sunna ce ba in jama'a ba su kai sun kawo ba shikenan ba dole sai an fita da shi ba wallahu ta'ala a'lam to sai a gaba na gaba a jami'in cewa fa'amara bi taqwallahi daga cikin umarnin da maza abin da ya faɗa a huduban nasa sai umarni da takawa a kiyaye ubangiji wa hatta ala qati kuma yana sashe da mutane akan su ma ubangiji da'a wannan a takaice a dungule jami'in abdullahi ya ambaci abinda huduban manzala ta kunsa kuma wannan shine wato abinda duk ya kamata da yayin da za a huduba ka ta wuce wannan ta wuce a yi mutane wa'azi su kiyaye ubangiji kuma a nusashe da su su ci gaba da ubangiji da'a a nan kaga ya dunkula labarin ya ce kawai ya ce a yi takawa a yi da'a wannan yana ƙara wato tabbatar da abin da muka faɗa cewa ba komi ne su sahabban da suke ba da labari gami da abin da ya wakana a huduban ba sun ba da abin da kawai ake bukata ne don haka kaga wannan sai ƙara ƙarfafa maganarmu da muka ce hudu ba in za a yi hudu ba na wannan iri ita ma ana zama wasu lokacin malamai kamar su ibn itamin da suke cewa hadisi hadisan ba su zo su yi magana kan zama ba tsakanin hudu ban guda biyu to rashin ambato ba kuma nuna cewa yake ba a yi ba saboda a nan ma kaga shi kanshi akwai alamar cewa ya dunkula abin da zai bada labari ba komai da ya faɗa ba ai ba wannan dalla dalla abin da manzo ya faɗa ne shine takawa kawai da tada'a ba ya dunkule ne sai ba komai da komai ya faɗa ba sannan kuma a nan akwai ƙarin tabbatar da cewa yayin da mutum zai kudu ba ƙoƙari ƙwarai da gaske kar ya wuce abin da ake bukata na takawa da kuma da kuma wato yi ma ubangiji da'a shi yasa daga nan ne kuma malamai suke cewa idan ba zai yiwu a isar da wannan sako na yi ma ubangiji da'a ba sai ta wani yare saboda su masu sauraron kudu ba su jin wannan yaren to babu laifi a canza zuwa ga wannan yaren ba wai a makasudi ne kawai mutum ya zo ya dinga karanta wani abu kamar yana karanta kulhu wallahu ba kawai ta karantawa haka ba a gane me yake cewa cewa aka yi fa amara bi taqwallahi wa hatta ala ta'atihi shi ko kada haka mutane umarni kyakkyawa da haidan muna dole ka yi musu da yaran su ba za su gane ba to shi kaga kudu ban gaba ka cokan ba in zo in ce ma tun daga farko har karshe zan yi ta da Hausa saboda masu sauraro na Hausawa ne wannan babu ba wani matsala kan wannan saboda mai da da wannan hausan ne wannan sakon zai iya kai ba zuwa ga su masallata din ko masu sararin kudu ba din sai ya ce kuma wawa aban nasa wa makarahu ya yi ma mutane wa'azi kuma wato ya ya tunatar da su ubangiji alwa'ab shine wato a tuna ma mutum sakamakon aikin da aikin da zai yake yi ko sakacin aikin da yake yi galibi alwa'ab yakan zo da at-tahawif tsotarwa wani abu ne mutum yake yi ko kuma yake shirin yayi ko kuma zai iya yi nan gaba na sa'a ba ubangiji sai a ce to lalle ubangiji na da wuta zai dandana maka azaba zai kaza to wannan shine alwa'a asali shi kuma at-tadkir daga azzikir ne kishiyan mantawa ko mutum ya manta da ganga ko da ko da mantawa ta ta dabi'a ko kuma ambata maka wani abin da da can ba ambata maka ba shine azzikir to amfanin cewa a tafkiri ya zama kamar wa'azi kamar tunatarwa wani abin da ba a san kamanta ne sai a dinga yawan nanata maka saboda ya shiga ƙwaƙwalwarka ya zauna ko kuma a ta ambata maka shi saboda karka manta ka haddace shi to sai anan duka sai ya hada musu waɗannan abubuwa guda biyu ya hada ya hada musu wa'azi sannan kuma ya hada musu kuma tunatarwa wa'azi shine wato kamar yana yana fassara maka fa'amara bi taqwallah domin wa'azi a nan shi ya yi kama da takawa takawa shi ne wato ka zama ka nisanci fushin ubangiji to fushin ubangiji kuma dama da wa'azi ake yi mutane shi kuma da'a gare shi kuma sai ce kuma wa zakarahu zakarahu ya fi dacewa da da'a saboda da'a ana tuna maka ta goma shi da ubangiji zai maka da kaza da kaza da kaza da kaza da zai maka to kaga anan kuma wato malamai suke cewa wannan yana nuna maka cewa diya da aka samu waɗannan abubuwa guda biyu a cikin al'umma to alama ne na cewa al'umma tana cikin wato zaman lafiya kuma za a ci gaba da samun alheri a wannan al'umma ba za a gushe ba ana samun alheri mutukar akwai masu wato faɗa ma mutane su kiyaye fushin ubangiji kuma su nusashe da mutane akan yi da'a wannan in aka samu mutane masu yin irin wannan to sune masu hankali masu alkhairi masu falala masu kuma ilimi na wannan al'umma din in aka samu a cikin al'umma in ba a samu waɗannan a cikin al'umma ba to wannan yana nuna ba kuma al'umma ta ta fara shiga cikin balbalcewa masu alheri sun fara karanci masu hankali sun fara karanci kuma masu ilimi sun fara karanci to ashe kaga wannan ba kamar yadda wasu mu yanzu a daidai wannan gabar wasu ke kokarin cewa malamai su cire hannunsu baki dai ko masu hankalin cikin mu ko masu shekarun cikin mu su cire hankalin su bakin su baki daya wajen gaya mana me ya kamata mu yi ba wannan aka ce za a samu haka to abinda haka zai bayu shine ya zama al'umma ta balbalce babu sauran alheri tare da ita wannan kuma koda kuwa a zahiri zamu ga cewa muna mun samu ci gaba ta fuskan maddi ta fuskan material world haka materialism wajen ci gaba na kayan arziki da alaki da sauransu to amma dai wannan alama ne na mutuwan mu alama ne na cewa wannan al'umma sura ka dan lalace. wannan duk turawa da kake gani wannan ubangiji da gangan ya musu wannan abun alama wannan rashin samun wanda za su dinga musu wa'azi alama ne cewa sun kusa halaka wannan shi abinda Allah ta'ala faɗa a Qur'ani falawla kana min al-quruni min qablikum ulu baqiyati nahawna 'anil fasadi fil ard illa qalilan mimman anjana minhum wattaba alladhina zalamu ma usrifu فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون Allah ta'ala yake cewa me ya hana a sami daga cikin wato alƙarnuka da suka gabata a sami ulu baqiya mutanen kirki masu alkhairi masu falala masu ilimi wanda suke hauna adl fasada fil ard su cika mutane wato hana mutane daga banna illa qalilan min anjana minhum ba samu haka ba sai kadan wanda muka tsiratar wataba allazina zalamu ma utrifu fihi su galibi azaliman sun bi ni'iman da aka ba su kudi da aka ba su daya da aka ba su dukiya da aka ba su sai suka bi wanne ya ruka su wa kanu mujrimin sun zama mujrimai wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahliha muslihun Allah da dai baya wato baya wato batar da gari ya halaka su alhali mutanen ciki mutane ne masu neman gyara masu kuma gyara to shi kaga aka samu mutane masu gyara a cikin wannan al'umma alama yana cewa mu da sanar alherin mu kuma za mu ci gaba za mu alheri da falala mutukar za a ci gaba samun wannan amma a ki samun mai kwaba mana ko idan mun yi kuskure ya kwaba mana ce ba daidai bane a cikin masu hankali ko masu shekaru ko masu ilimi to wannan yana nuna maka cewa al'umma sai ta shiga cikin balbalcewa kuma wannan zai sanya mana wato lalacewa ne baki daya Allah ta'ala dai yana yin irin wannan yayin da farko al'amari muka saba mishi sai ya kawo mana wani tawayan arziki ko ya kawo mana wani abin da ba ma so na jarabawa to wannan ubangiji gata yake mana dan mun da kudin mu dawo amma yayin da ubangiji ya a cikin ilimin sa kawai ba so yake mu wannan ba kaddarawa sa ba so yake bai ga dama mu shiryu ba shikenan muna ƙara lalacewa shikenan ubangiji kuma na sake buɗe mana arzikin sa to wannan ashe ubangiji so yake mana talala halaka muke sanye shikenan sai kowa ya shiga ƙasa ya shiga ci tsakiya sai ubangiji ya zo ya lalata abin baki ya kashe kowa aka kusan da haka yi masu fir'auna haka suna cikin wato ni'imar nasu ubangiji ya kawo azaba ya dirkake su da azaba Allah ta'ala na cewa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahal habil ba'sa'i wad dharra ila annahum yadarra'un thumma badalna makana sayyi'ati alhasana hatta wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra wal was-sarra fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun ba mu aiko wani annabi a wani alƙarya ba face wato mun dauki mutanen ciki mun rike su da wato alba'sa wad dharra wato wani abin da yake kama jika ne da wani kunci da wani abin da ka iya kira shi azaba la'allahum yadarra'u saboda su zo su dawo su kankanta kai ga zuwa ga ubangiji har sai sun har sai mun juya musu wato wannan wajen asayyatul hasana wannan jarabawa da muka musu sun idenawa sai mu mai shi zama kyakkyawan abu shikenan sai sun yawa sun samu kuɗi sun samu duk abin da suke bukata Allah ta'ala sai ke cewa shikenan sai mu rike su mu musu kamun kazan kuku baktatan inji ubangiji wato afke haka zamu rike su da azaba ba su sani ba to shi kaga a samu masu yin wa'azi a cikin al'umma koda wato ran juma'a juma'a ce kawai balle a ce ran idi zai zo kuma za a yi a masallaci to wannan alama cewa wannan al'umma tana da akwai sauran alheri a cikin ta in kuma inda ake yin wannan to ne kamata mutum ya ce ci gaba da rayuwa inda ya gaba a wannan to alama ne cewa to lallai saura kiris ubangiji ya rike su rikewa wato wanda ba za su fita ba kuma rikewa in ta zo rikewa ne wanda zai zama a afke ba zato babu tsammani ma'ala ce sun ma maza hata a tan nisa a fawa ama hunna wa zakara hunna fa kara ta saddakna mazala bayan ya gama yi ma maza wataƙila mata ba sa ji ko kuma yana buƙatan ya keɓance mata da wani da wani da wasu dangogon abubuwa na wa'azi sai ya ƙara zurkuɗawa ya tafi wajen mata fa ba'adahunna sai ya musu wa'azi wa zakkarahunna kuma ya tunatar da su Allah fa qala sai ki tasaddaqna ku ku riga yin sadaka ya ku mata wanda shi ma yana nuna cewa wato kaga mata ashe lokacin manzala suna zuwa sallan idi wani abi da yake baya bukatar mutum sai yayi wata kallufi ya matsa ma kanshi wajen kawo dalili wasu daga cikin malaman mu da shafi'awa da wasu daga cikin malamai sun kawo wasu daga cikin sharadai na cewa sai dai idan a wanda za su zo sallan idi din kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne ba ƴan mata ba wannan din Allah da muka zo hadisi ummu atiya ya fi dacewa da wannan maganan za mu ƙara magana kan wannan hadisi na gaba sannan kuma wannan yana ƙara nuna maka cewa cewa manzo Allah ya ƙara zunkudawa yana wata wa'azi yana nuna maka halaccin mata su zo wajen wani malami namiji a inda yake babu fituna babu tuhuma su zauna idan ya musu wa'azi wannan babu laifi dan gashi wato mata sun tafi sallan idi mazalla kuma inda ya killace ya ce su tsaya a wajen su sallah ya kuma karasa da kanshi yaje yana musu wa'azi da haka in aka samu wata mace ko daga cikin mata gungun mata suka tafi masallaci daga su sai malam sai wani malami namiji sai wasu mai jan mushi baki yana musu tafsiri wannan babu laifi wannan wani abu ne da ya samo asali daga aikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a kuma wannan kaga a kasan nan wanda ya dabbaka mana wannan shine Sheikh Usman bin Fodi shi sa bin fodiyo ya daga cikin wanda ya dabbaka bai da shi a sa'abar mata a baya ba wajen neman ilimi har ya ga macen ya ga shi tunda in babu lokaci ko wani abu makamacin wannan to zai iya ma maza su zama suna gefe mata na gefe a ilimin a haka har ya gwammace haka wasu daga cikin malamai na zamanin shi kamar malamai na yankin gabas bangaren kanan barno suka dinga aibata mishi suna zagin sa kusan ma akan wannan aiki da suna ganin wani babban ta'asa yayi babban bid'a yazo da shi wanda wannan ko babu wani bid'a wani aiki da ya samu asali daga aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ga dai gashi yana daga wajen sa sai arzun kudawa ta gurin mata yana yi musu wa'azi wanda kaga yana nuna maka cewa shi Usman ya dace da nasi wanda suka mishi inkari a wani lokacin ba su dace da nasi ba to ban san me zai sa ba su mishi inkari ba in dai ba dai a bar mata a cikin jahilci in aka bar mata cikin jahilci ai komai sai lalace da tarbiyya na hannunsu saboda haka caku da maza da mata wannan ba shi da asali ba a raba tsakanin mata a musu daban maza a musu daban wannan shine ya fi dacewa amma idan babu yadda za a yi ba a da lokaci ko malamin ɗaya ne ba zai raba kanshi ba dole lokaci da lokacin hutawa to a lokacin da ubangiji ya bashi za babu laifi a zo maza na gefe mata na gefe ba ta kudu ba kuma kowa in ta tashi za ta shiga ne shiga na mutunci ba shiga da kuma za a dinga wani kallon kallo tsakanin ɗalibi da ɗaliba ba wani diya daga cin abin da aka zo da shi na bidoyi wanda ba daidai ne ba sai jabi ce fa inna kunna tasaddaqna ku sadaka za mu magana insha Allah kan sadaka sadaka zai zo gaba a saboda anan kun ga matsala yake ci sadaka sai suka yi sadaka akwai kuma hadisi hadisi wanda yake da yazo da hasan isnad da ake rawaitowa daga amr bin shu'aib ana bihi an jaddihi matsala yake cewa bai halatta wata mace ta yi sadaka ba face da izinin wato waliya al'amarinta da izinin mijinta za mu zo insha Allah za mu yi magana kan wannan hadisi mu ga meye mashigarsa meye ma'anansa kan mata su ji su ce to kaza kaza kaza akwai irin ma'anan da malamai ke bashi akwai irin abin da mace ba za ta yi ba sai da izinin mijinta ko da ko kayan nata ne duk ko da kuwa wannan dukiyar nata ne ba za ta je ta yi ba sai da izinin mijinta tunda da in ta yi ta ji magana dai shi za a je a kulle ba shi za a kulle ba saboda kaga shi ya ta cewa yayin da za ta yi wasu abubuwa kuma insha Allah za mu zo mu magana kan wannan yace fa inna kunna aktsara hababi jahannam ku dinnan ku ne wanda kuka fi zama makamashin jahannama matsala ya gaya mu mata wannan saboda tsabagen nasiha da yake da shi da kuma kishin mata da yake yi ya tafi ubangiji ya tsinka da shi daga cikin yan wuta da ya gani ya fi ganin mata suna da yawa wannan in za a tana mun taɓa yin wani magana kan wannan wannan wutan da ake magana wuta ce ta in an shiga ana fita ko wuta ce in aka shiga ba a fita wata wutan ce mata suka fi yawa a cikinta wutan da in an shiga ba a fita ko ko wutan da idan aka shiga ana fita idan aka duba in ka duba karshen hadisin abinda mazala ya faɗa cewa suna butulci suna yawan ƙorafi wadanda wasu abubuwa ne da ba shirka bane dan mutum yana yin su zai dawo ba wuta ba to ashe kaga abin da ke gada musu shiga wuta ba wutan da za su shiga ba wuta idan aka shiga ba fita ba to da wannan kuma ne malamai ke cewa ashe kaga wutan da mata suka fi yawa shine wutan da an shiga ana fita dan haka maza a daina zuwa a samu mata a ce an ce kun fi kowa yawa a cikin wuta in aka ce sun kun kowa yawa kaga za su fito kenan da ba ainihin da suke maka ne kai kuma zaka ji dadi ne dan kawai an maka an maka korafi ko an maka mutunci kace ka ta fito ubangiji ma bai faɗa wannan maganar ba saboda duk wannan abubuwa mai ba sa cikin abin da abin da zai dawo mata ita a wuta wannan ko sabani namiji shi kuma namiji galibi in ji malamai in ya shiga wuta to sai yayi gwagwagwa zai fito shi yasa galibi za ku ga ma wanda suka fi kowa zama wato jagorin yan wuta babu mace zai wahala ga an kawo ta mace sai kayi da gaskiya da zufan goshi amma yanzu an ce kawo maza za ka iya kawo goma take za ka kawo su fir'auna za ka kawo hamar za ka kawo namaruf za ka kawo karuna za ka kawo wannan alwalid ibn mutira za ka kawo abu lahabi za ka kawo abu jahal za ka ci kawo su duk maza ne saboda namiji idan ya shiga to shi sai yayi da gaske ashe kaga mu maza mu ya kamata mu mu mai da hankali in ana bakaran jahannama saboda in aka shiga to babu tabbas za a fito Allah ya tsare mu su ko mata ko idan suka shiga a to wannan mata da maza Allah yake magana galibi wato wuta ne da za a iya fitowa wutan da maza Allah yake magana mata su shiga galibi mata su butulci ne da abubuwa irin nasu in ta dan hada da shi zuwa gidan boka to yanzu ka gani nan ne imani ya fara ya fara rawa nan ne imani ya fara amma shi namiji inda matsalar shi take shi ba zai imanin ba zai kuma kange wasu daga imanin zai kuma yi isra'i akan abin da ya taso da kaka da kakanninsa suna yi ce kuma mun haifu ka duba ka gani duk waɗannan wanda ake yima da su kan bida ko sunna ko waye ka wahu waye mace babu mata duk maza duk maza ne haka wani yayi shekara a ruwa haka yake an yi an yi dawo ba zai dawo ba kuma duk mabiyan shi suke bi da zai zo ya ce gobe ya shiri kowa ya shiri kenan to shi kaga al-kubara daga cikin kubara jahannama Allah ya tsare galibi an fi samun maza saboda maza sune masu musanta gaskiya sune masu israri akan dogewa akan banna da zalunci kuma sune suke ban san zuciyarsu da kuma karkata da fanda Allah ya kyauta sai jabi ya ci gaba da cewa fa qamat imra'atun min sidatin nisa sai wata mace bayan ji da wuya da wato tana jin matsala ya faɗi wannan magana sai wata mace tana tsakiyar mata sai ta tashi sufa'awul khaddai wacce take kunda kukinta ya ɗanyi duhu shi ne sufa'awul khaddai kuma cinta shi ne kunda kuki ɗaji akwai hausan ma'ana ku kunda kuki shi ne kuma tu wadda sitatun nisa an mashi fasara guda biyu wajen malamai sitatun nisa wasu daga cikin malamai sun fasara shi akan cewa shi ne wustan nisa wato mace wacce take ita ta fi zama zaɓaɓɓiyar mace a cikinsu wacce ta fi da kamar daraja ko a gidan daraja ko kuma kyan fata ko wani abu irin wannan dai abubuwa ne da galibin an gai za a gane cewa wannan ya gidan manyan gida ce babban gida ne wannan shi ne fassara da galibi alƙazi iyad asabti al'andalusi ya fi rinjayarwa ce sitashin nisa yana magana abdulun nisa mafificin mata ma'ana ta biyu kuma shine wannan sitashin nisa yana magana alwasar wacce take tana tsakiya ana cewa sifatul qaumi mutun na wato yana tsakiyar mutane sai a ce sita sifatul qaumi yana cikin tsakiyar mutane wannan kuma shine ra'ayin da galibi Imam an-Nawawi an-Nawawi shi yafi yafi yafi rinjayarwa kuma yace Al-Bin al-Qadi Iyad ya ya fada na cewa ana maganar khiyarun nisa wa afdaluhunna wannan kuskure ne gaskiya eh to shi shi imamu alƙadu iyad abinda sa ya farin jayi da wannan fasarar yana dalili akwai hadisin ya zo ta wasu fuskoki daga cikin fuskan da ya zo sai aka ce faqamat imra'atun min min safalatin nisa ko siflatin nisa da ana karanta ko kace sifla ko kace safila safilatin nisa to sai wata mace daga min safilatin nisa ta tashi daga cikin wata waɗanda su ita ce baya a cikin matan wato ba ta kai su kima ba to kaga bai zai yi kuma a ce sitatun nisa mafificin mata kuma ya zama kuma ana magana a ce kuma sifilatun nisa ba a wannan bai dace da da lafazin hadisin ba wacce ba ta kai su a daraja ba a wani lafazi wannan lafazi yana cikin sunan nasa'i da musannan imamu ambar sarar tafai a wani lafazi ne ibn abi shayba yace laysar min aliyatin nisa ba ta cikin madaukakan mata to kaga wannan yana yana wato rinjayar da fassarar da al-nawawi yayi da kuma kuskuren fassarar da shi kuma al-qadi iyad yayi to shi al-qadi iyad yana hikaitowa daga wasu daga cikin malamansa cewa sun ce wai wai wannan ma'ana na siratun nisa kuskure ne aka yi ya ce kuskure ne kamata ya yi hadisin ya zama wato kusan dacin babu dogon nan babu abubuwa sau da aka tahrifi da tasifi yana da sauki to sai ya ce kamata ya ya zama min siflatin nisa daga cikin mata wanda suke take baya a daraja to kaga sifla in ka juya shi zama sifla wani abu ne da yake yayi kama in ka je ka duba rubutu za ka yayi kama sai ke ganin an yi tagiri ne ta tasifi ne a cikin wannan a nawa yake wannan duk zato ne wannan za a faɗa wannan magana ne inda ba a zo hanyoyi da hadisan ya zo hadisan ya zo ya zo da sika ya zo da kuma sifla ya kuma zo da laisa min ajatin nisa yace kuma wannan ya sa ka faɗa wannan kuskuren ne saboda kuskuren fasara da kai sifa anan macen ana magana kawai tana tsakiyar mata ne to gashi kaga mazala shi yana gaban su tana tsakiya ita sai ta taso ta taso ta taso sai aka tafi kamar ta taso ta shiga ga ba ba tana kusa da ma'aiki bane tasowa ta yi wannan shine wato a fasan da kana aka ita shi sitan sitatun nisa tana magana wasatun nisa ba shi da alaka da wancan sifla din sifla din wata fasara ce daban ita na'am sai a gaba da gaba na hadisi aka ce safa'ul khaddai wacce take tana da wato duhun kubatu safa shi ne wato ita tana tun da fara fata ce ita ko jan fata sai aka samu wani bangare na kumatinta ya yi wani dan duhu-duhu haka ya dan duhu ne za a ce a sawat in jima da bai to wannan ko da ya zama saboda shekaru inda shekaru haka wato yau da gobe dole a komi da komi ma yakan ji jiki balle jiki saboda haka wataƙila a samu fuska ya zama ya ɗan bushe haka da sauran sauran wani lokaci farin fata idan ya yi shekaru za ka samu wani ɓangare na jikin shi ya ɗan yi wani duhu ana samun wannan to zai iya zama haka ko kuma ya zama a yana daga cikin abin da suke yi na jahiliya na yin ado da suke yi na alwashin ɗin nan wani tatu da sauransu suke yi dan ado to kuma har musulunci ya riga zo kaga ba sharewa za ta yi ba ko da ta musulunta sai ake bada wato siffan wannan abun abun na fuskanta to dai ko dai ake ciki wannan hadisi dai ya wato a cikin kamami na karara cikin wato nasi karara ya nuna mana cewa wannan macen ta zo ne ba komai a fuskanta fuskanta haka yazo babu wani kabi a cikin sa wannan kuma ya shiga cikin abinda malamai suka dade suna tattaunawa musamman dai a dan mu malaman mu mujtahidi al'umma al'umma na wannan lokaci malaman masu ijtihadi na wannan lokaci suka dan yi wani sabani mai dan karfi sabani wajen malamai su an riga an gama amma kwadan sai wani lokaci wanda wanda rigima ya taso na ilimi akan wannan matsalar shin sa niqabi wajibi ne ko kuwa mustahabbi ne malamai ba wai ana cewa wai wannan ko al'ada ce ba kamar da suke faɗa wannan ce malaman masar an yi magana da kabi sun ce al'ada ce wannan kawai al'adan banza ne a bashi har aka tambaye wani ya ce wai a ji a tambaye shi wai wannan da kabin da sauransu da wannan hijabi da waya ake sawa wannan ji al'adar larabawa da Allah ya kyale kan a takura mutane to wannan wanda ya faɗa wannan kaga yayi ma Allah ta'ala ƙarya yayi ma shi ƙarya ba kan wani ake magana ba yanzu magana da ake yi musahabi ne ko ba musahabi ba har ma wanda ya ce yanzu kar ba dole bane sai an sa za ka je ka samu duk matan shi kamar albani albani ya daga cin fata wasa shi ne ba dole bane sai an sa amma kuma ana an gama ta su ta sa har aka dinga cewa ya ta a fata wasa wane ne wane ne wane ce a aishi da kuka ce dole ne ni ba rikicin ku ba dole bane eh amma yanzu eh ganin dama wannan wani lokaci mata kan zo su rinka wani ba don kuma su ce musu gandawa fa dan yanzu kaga wasu sai sai taba a sa wani wane ne kaza kaza kaza kaza kaza ta kama aljana kuma a ce ta fito haka sannan kuma ko da abu halal ne tunda tana da kashin mijinta ne ko da an abu halal ne to ya halatta shi shi na mijin nata ya ce shi yana bukatar ta rika sa kaza a cikin abin da yake halal ya halatta shi na miji ya ce matar shi to duk da halal ne amma ina son ya zama wajibi a wajenki wannan ya halatta kamar yadda abin da yake halal sarkin gari zai iya cewa to shi kaza ya zaba a rika yi a ishtihadinsa ba wani yana ilzamin cewa ya canza dokan Allah ba a zai shi ne yana ganin ka yanayin zaɓinsa yana kamata kar su suka ce abin da mu yanzu muna cewa mata musu sa amma kuma ne babu a fatawar kuma da muke bayarwa shi ne ba dole ba ne dole yin zan zamu mu ɗanyi magana a ɗan karɗan akan wannan matsalar almuhim dai wannan hadisi malamai sun yi hujja da shi akan cewa ba dole ba ne sai an sa niƙabi sai an rufe fuska mace ta rufe fuska musamman fuskan da ba wani ado aka yi ba an fito ne kawai da gayan fuska din wannan ba dole bane in ji malamai kuma suka ce in an lura wannan waje waje ne na tsafta ba zai kace wai ko ta zo sallar idi ta zo a cikin wato wani kama na rashin kyau ba waje ne na tsafta waje ne da ake bukata ya tsafta da amma ta a wannan rana sadaka ta fito ba za ka ce ta zo ne a karanta ba lalle ta zo ne a tsaftanta da kuma da kuma wato wannan kuma har wasu daga cikin matayen ma ga su a gaba za a zo a gani sun zo da dan kuni sun zo da zabba eh su ma wannan wasu wata magana ce ake shi a cikin ta insha Allah za mu zo mu magana kan wannan galibi malamai da suka fi tsanantawa kan wajibci shine malaman malaman mu na Hanabila eh kuma a wannan zamani musamman malamai mamlaka wanda suke can Saudiya suna da sun yi tsanani kan wannan matsalar ko kusa a fatawarsu wannan kaga ko da ba wajibi bane amma ba shugaba in yaga yana da wasu abubuwa wasu maslahohi ko mata sun fara da wasu abubuwa iri iri zai iya cewa a rika sawa wannan duk ba da kashi ake magana ba to amma dai su fatawansu malamai na mabalaka na Saudiya su wajibci kamar su Ibn Taymin Sheikh bin Baz da sauransu da su al-Allama Tawziri kusan shine ma ya tsananta ma Albani akan wannan matsala ya tsananta ma Albani kwarai da gaske ya ya yi rubuce rubuce Albani Albani shi shi a musahabi da yake cewa kuma a wasu daga cikin bangarorin littafinsa sai bai matsa ba ya dinka nuna magana wacce take mai dan sauki a kanta to amma sai malaman malaka nan suka matsa mishi da raddi eh kusa albani a lokacin sa Allah ya dauka kashi da yayi magana magana da bata kai ta kawo ba sai wani ya mai da mai da wannan raddin littafi suka yi mishi wato kaman ba sani ba sabo to shine har albani ya ya tashi musamman a tuwiziri shine ya mishi raddi mai zafi da sauransu albani za a samu yana da wani tafi da ya yi ya samu sunar tafi sunar tafi kawai shidara biyu ya yi shidara biyu manya ya ce an raddul mufhim ala man khalafa al'ulama wa tashaddada wa ta'assaba wa alzama almar'ata an tastura wajhaha wa kaffaiha wa awjaba wa lam yuqni bi qawlihim innahu sunna mustahab duk sunan tabi da ne wannan albani na ji kasa da rama eh wai ce ba arraddu arraddu mufhim wai raddi mai wanda mai karya gadan baya mai ƙarfi alaman khalafal ulama akan wanda ya saba wa malamai wata shaddada ya tsananta wata asaba kuma yi ra'ayin riqau wa alzamal mar'ata ya lazamta mu mace an tasura wajha sai ta sita fuskanta wa kafai hada hannunta wa aujaba yace wajibi ne walam yuqni bai ishe shi ba bi qawlihim da maganar malamai innahu sunna cewa musahabi ne kawai wa musahabu kawai ya matsa ya wallafa tafi kan wannan ya masa dadi ya ka kawo manganu na manganu magabata wanda yake goyon bayan hujjarsa a galibi ban san tsaya kan wannan matsalar amma dai shawarar da zan ba ɗalibai wannan matsalar idan ka tsaya ka ce kawai zaka bu mai wacce ce mai wacce ce galibi zaka fahimci a galibi idan aka samu sabani kowa na yi na irin fasalar da yake yi ma aya tunda dama akwai aya ne ta zo ake ta sabanin ta to ka je ka ga me magabata suka dabbaka in magabata ya suka dabbaka kawai wannan ya ishe ka baka bukatan ka daga kawo wani wasa kwalwa a ce wannan ba zai dauka za wannan ba zai dauka za ba wannan duk wani abu ne da mu yanzu tsakanin mu da su akwai karnuka da yawa ko ba ka ba abubuwa da yawa sun shiga fahimta zai iya shiga kuma galibi za mu fahimta ne a in isolation from their time galibi lokacin su su ba shi lokacin mu ba da ka duk wanda kuma bai koma wasu lokacin mu to ba zai fahimci komai ba to waɗannan hujjoji da suka kawo game da wannan hadisi sun ba da amsa da yawa amma dai daga cikin amsar da suka bayar sun kawo wasu abubuwa da yawa suka ce wannan zai iya yiwa wannan matar da ake magana cewa ta zo da an ba da siffan kumatinta zai iya yiwa mai shekaru ce inda gashi ma ai kaga alaman cewa kila wata kila mai shekarun ce an riga an ce safa'ul khaddaini da shekaru ce wannan ɗaya daga cikin hujjar da suke kawo kenan kaga in aka wani ihtimali kaga wannan hujja na cewa ba dole bane wata ila ta zama ta yi rauni da dai wannan hadisin sannan kuma hujja na kuma dama kusa ai alqawaid min an-nisa wal qawaid min an-nisa ila jun nikahna falaysa alayhinna junahun an yad'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin ghayra mutabarrijatin bizina wannan da ba ya tabbata a cikin ayan Qur'ani cewa duk wasu suka tsufa ba zaure bane sai ta sai ta yi shiga irin yadda masu yan mata za su yi su zai sa tufanci ya dacewa amma dai ba za ka matsa musu sun sa komai da komai yadda mata suke sawa ba a wannan wato magana farko kenan magana ta biyu wasu ka ce a hadisi kuma zai iya yiwa kuma baiwa ce ta zo ta zo ta zo sallan idi ma ai bayi na zuwa ko ba su zuwa za ka suka ce wannan zai iya zuwa baiwa ce me nuna musu haka saboda an ce lasa min alatin nisa a wata ruwaya min siflatin nisa tana daga cikin baya ba ta da martaba sosai in ka kwatanta da su kaga zai iya zama wata baiwa ce kenan a wasu kuma suka ce kuma zai na uku zai iya yiwa kuma wannan ya faru ne kafin a saukar da ayin hijabi ihtimali guda uku to yanzu wanda su kansu gasu sun kasa yi fitar da magana daya ihtimali ko kawo guda uku wasu ma ya wasu sun fi uku wanda suka kawo na dai kawo wanda ya fi karfi ne to shi kuma ka'ida idan aka zo ka kawo fasarar abu da zai ɗau fuskoki da yawa to yanzu ka kawo wani wani fasara ɗaya ka ce shi ya dole za a bi to wani cika baki ne kawai da ƙoƙarin ƙarfa-ƙarfa sau da yanzu yayin da ka ce saboda watakila an ba a saukar da ayan hijabi a lokacin ba ne ni kuma sun ce watakila kuma an saukar watakila ka da watakila da watakila ta me me ba wani rinjaye duk ɗaya ce idan kuma aka ce kuma tsohuwa ce ni kuma zan ce wataƙila yarinya ce in kuma aka ce kuma baiwa ce zan ce wataƙila intacciya ce ya ce ba baiwa ba to kaga duka malamai ke cewa bil ihtimal kuma saqata al istidla in dai aka samu buskoki da yawa to kai hujja da da shi ya kashi so wannan maganar da su shi ma suke faɗa da sauransu gaskiya duk wannan kawai kokarin a dole sai an ɗauka wancan fatawance wannan ba daidai ne ba ba daidai ba ne abinda ya fi daidai a kamar da ce wannan magana kan wannan matsalar magana ce wadda take tana da tsawo ta da bindi kwarai da gaske ba san mu tsaya kan wannan saboda yanayin da magana ke da tsawo amma dai abinda yake ya fi daidai da abinda malamai suka tafi kuma shine jumhurin malamai sanya niqabi da sanya safan hannu wannan musahabi ne wannan musahabi ne ba dole bane idan mata ba su sa ba to ba su zinubi ba ba su zinubi ba sabo kuma wanda ba al'ada bane kamar yadda wasu ke kokarin fada za mu kawo abin da zai nuna cewa ba al'ada bane wannan abin da ke nuna maka cewa wannan musahabi ne saboda ai duk yayin da mace ta sa wannan niqabin ta kun ƙarti sirce wato hannunta dama ne me ake fara kallo a jikin mace ai fuska ne da zara an gaba to fuska ake ƙara ake fara kallo namiji fuska zai fara kallo in ya gaba kuma ya kalli hannu ya kalli kafa amma duk ba haka ba duk wasu abubuwa suna fara biyowa ne daga da kallon fuska to ji ya ji sa ko niqabi wannan shi yafi dacewa shi yafi wato kiyaye da karamanta ta shi kaga sa niqabin makruma ne karama zai ƙara kawo kuma zai ƙara kiyaye ta daga daga wato a cutar da ita a daga wata kallon wacce take ba ba kitsatsiya ba wani in ya maga ta wani shiga shiga na rashin kyautawa zai ji wato karfin halin ya zo ya mata magana magana da fasikanci amma daga lokacin da aka gabata sun yi bulun bulun din nan to ko su biyar ne in suka zo sai ka tsammani sun kai su ashirin in suka biyo hanya mata suka sa suka sa wani bulun bulun bulun bulun bulun bulun kowa ya ka shiga taitayin shi ne wani daga wannan su da kasan duniya ne in kuka hiyar su za ku jaka za ku ji in suka ce ai galibi in suka sa wannan da kabin wallahi ku ji suke mana to ashe kaga ubangiji yayi gaskiya da ba ce zalika adna an yu'rafna fala yu'laina ku sanya wato jalabi ɗinku wato lullubin ku wannan shi yafi kusa a gane cewa ku masu mutunci ne kar a cutar da ku to ashe kaga sa ni kabin wani yana ƙara kusanta mace wajen a sa wato a ƙara kiyaye mata mutuncinta ya kuma sanya ba cutar da ita ba to ko wannan kawai wannan ganin zai sanya a ce musu habi na sa niƙami sannan kuma sannan kuma ya tabbata a cikin hadisi hadisi na yana cikin sunan abi dauda cewa maza Allah ya ya lokacin da aka sauka a cikin sunan abi dauda hadisin safiya binti shayba daga ummu salma kuma salma take cewa lokacin da aka sakar maza Allah yadina alaihinna min jalabibihinna umayi da ake mata kan cewa sa libi kharaja nisa'ul ansari mata yan mutan madina sai suka fito ka anna ala ru'usihin al-ghibbar kamar kai ka ce hankakai ne a saman su saman kansu min al-aksiya saboda tufa da suka sa tufan kagan ne mai duhu ne kenan tufan shi kashi mai duhu ne kuma tun daga sama har ƙasa har ma a wata ruwaya na umu salama kaga maza Allah sai ba su umarni cewa wannan tufa za su iya bar shi shafi ƙasa shibran ɗani galibi mata wani lokaci ka suna barin shi suna wani sai ka ce wasu gibiyoyi ba fa an ce dai ku bar shi fa ya ta yin ga abu a a din rukusa maza Allah ya yi saboda kar kafa ya dinga bayyana da sauransu to shi kaga a wato shi mace ta sututa kanta baki daya wani abu ne da ake sansa kuma duk lokacin da aka saukar da wannan aya matan ansarawa ga su ma irin abin da suka yi kenan ba sa na farko dai sun sa abu kayan mai duhu ba sharshar ba ba kuma a je a mushi wani shi jilbabin ba kaga wasu zasu ce ai lokacin maza Allah ba wai hijabi ne ba irin wannan namu ai jilbab ne to jilbabin da ku kuke zuwa kula sayewa ko ina telin nan fitinanne ne ya san inda zai je cici da wani inci inci yadda duk ya san mace in ta zo ga abin da zai bayyana sai aka duk wannan ma ya zama kamar riga ba wai jilbab ne ba eh ba wai shine abin da ake bukata ba sai aka abin da ake bukata shine mai duhu kike ma ki sanya kamar wato akwai hankaka a kanki kuma wannan yana nuna kuma yadda suke tafiya din wato sun sudda kai ba sa kallon nan da can ba kawai ruwan da ya kura masa ido da kura masa ido ba in gagara ba ka sudda kai in gagara maka kalle ni ma zan kalla wannan duk baya cikin kunya da mata lokacin maza na duk ba a yi haka ba mata ansarawa kuma a cikin sahihul bukhari da sunan abi dauda hadisi imamu zuhri daga urwa ibn zubair daga daga aisha take cewa yarhamullahu nisa'al muhajirat nan kaga ana magana mutanen madina sai ce Allah ya ji kan matan muhajirai al'uwal na farko lamma azallahu wal yudribna bi khumrihinna ala juyubihinna yayin da aka sauka da shi wannan ayat shaqaqna aknafa murudihinna fakhtamarna bihinna wato wannan lifafa inda muka faɗan nan wasu kaya da suke sawa suna nan da jikinsu da shi kusan yana da duhu kwarai da gaske sai suka rika ciccirewa suna yagawa suna yin wato wato lullubi da shi to shi kaga yin lullubi din wani abu da yake ya samu asali to daga cikin wacce kan lullubi tunda da kina kokarin ki ki kiyaye abinda wato ka a cutar da ke ne dan kisa ni kayi wannan babu dafi in kisa ni kabi kisa sahaban hannu kuffazai ne duk wannan babu laifi abinda kuma ke nuna cewa a lokacin su ma ana sawa shine hadisin da manzo Allah ya hana cewa la tatqibul mar'a wa la talbasu al khuffazain a aikin haji manzo Allah sai ya hana yace mace kar ta sa wato da kabi kar kuma ta sa wannan safan hannu a shi kaga da ana sawa kenan tunda har gashi ya zo ya hana in za a aikin haji kadai to in ba aikin haji bane a shi kaga suna sawa wannan to baya cikin kuma ba za a yi ka ce wannan al'ada ne kadai ba saboda ya shigo cikin abin da yake zai kara taimakawa wajen kiyaye musu mutuncinsu Allah ta'ala kuma ya yi magana cewa a sa abin da zai kiyaye musu mutuncinsu ka a cutar da su saboda haka wannan dai wato musahabi ne kamar da malamai ke faɗa sa niqabi a maganar wala ya dina zinata hunda ko lokaci yayi to yayi subhanallah to ai to mun dan kara ko zan bai kara wannan ban san mu tsaya a cikin abin nan to to tsaya nan kan mu za a daji eh babu babu ya koda dai gaba ne na hijab nan da shi niqab magana kan fassarar wannan aya wala yabini zinta hun illa ma zahara minha shi ma dai wato a takaice ne dai maganar wajabtawa da wasu su waɗannan malamai 'yan saudiya malamanmu 'yan saudiya allah ta'ala ya ji kasu rahama suke yi kan wajabta niƙabi wannan ya samu asali saboda yanayin sabani da malamai suka samu akan wannan fassara na wannan aya wala yuzina zinatahuna ila ma zahara minha kamar da na faɗa ɗaliban ilimi kan fahimtar wani wata aya ta wani ta da fuska in ka ga abin zai kashi ka maganar wancan ya shiga cikin maganar wancan to ka tafi wajen magabata kawai daga suya suka ɗabbaka abin a to galibi malamai na magabata su fasar da suka yi ma wannan aya kamar sa'aba da wasu daga cikin magabata su suna fassarawa cewa kar su bayyana abin da ubangiji ya musu na kawa sai abin da ya bayyana suka ce shine alwajh wal kaffa wato fuska da kuma da kuma tafin hannu wanda wanda wannan kaga kaga shine abin da abin da galibin magabata shi za albani ya kafa hujja da irin irin waɗannan hujjoji magalin magabata suka tafi zuwa gare shi wannan shi zabi ibn jarir al-tabari shi ne kuma abin da ake rawatar daga daga shi'a ibn abi rabah da sauran wasu daga cikin malamai sannan kuma abinda zai ƙara nuna rashin wajibci shine wato wannan hadisi da muka kawo na aikin haji gashi an batta katasa duk da wannan waje waje ne na kwararra mutane waje ne da mutane da yawa za su zo da mutanen kirki da wani wanda yake cin zuciya shi akwai rashin lafiya zai zo wani ko ka hana shi kallon zai iya kalla din amma ka ce kar su sa tunda aka ce ko kar su sa ka ga ba za a hana su abin da yake wajibi ba galibi shari'a ta ta bar su kata sa a wannan lokaci sai ta zama ta ta musanya wannan rashin barin su da bata yi ba ta shari'a din da cewa da cewa shi kuma namiji wanda ya je aikin haji wajibi in ya je aikin haji karye wani abin da yake arrafa arrafa ta ce duk wani abin da zai dawo jima'i ko abin da yake da alaka da shi kuma idan yayi aka ce yayi babban zalibi to kaga wannan yana nuna maka cewa shari'a ba za ta hana abin da ke wajibi ba inda wajibi ne akan so kuma inda wannan bari bari aka bar sa niqabin ai sa'a shari'a to wannan lalle yana nuna maka inda sa'a shari'a to da shari'a ba ta bari a aikin haji a rika yin wannan ba a daidai lokacin da akwai jama'a da yawa a wajen akwai wanda suke suna zuwa ba kowa ne kuma mutumin kirki ba sannan kuma wannan shine galibin maganin malamai galibin malamai wannan shine fitawansu cewa wato bar fuska da hannaye guda biyu wannan shine fitawan malikiya shafi'iyya da sauran malamai da yawa wannan shine fitawansu akan cewa fuska da hannu wannan ba al'aura bane ba al'aura ce ta mace ba in ta bari wannan bar sani kai wannan babu babu laifi akai wannan ba muna magana yanzu kwalliya ba kwalliya wannan wata magana ce daban eh mun zama na magana shi shi wato barin wannan wannan hannu wannan hannu da kuma fuska din sannan kuma a maganar naskhi da suka yi cewa watakila wannan ayan wannan abin ya faru bayan wato ita wannan ayan hijabi bata sauka ba a lokacin daga baya ta sauka to wannan ya dai tabbata cewa mazala an saka mishi da ayatul hijab ne bayan ya shiga sa da Zainab bintu Jahash shekara ta biyar galibin abinda malaman tarihi suka fi faɗa ko kuma shekara ta hudu duba da sabanin da aka yi gabzin handaka yaushe aka yi Musa ibn Uqba daga cikin manyan malaman tarihi suna gabatar da cewa shika ne ta hudu hudu to to ko da ne aka fada idi dai yana yawan maimaituwa to wani abu ne da inda an samu mazala yana hana yana cewa kar a sake wato barin fuska to da an samu wato akari ko da guda ɗaya ne mazala ya faɗi wannan daga cikin abin da yake ƙara wato ƙarfa wannan ra'ayi shine mursal na asma mursal saboda a cikin sanadinsa akwai ɗan rauni imamu wato abu da yake fitar da shi ta hanyar yaqub ibn duraik ta hanyar wato khalid ibn duraik daga aisha cewa asma'u binta abubakar ta ta shiga wajen aisha ta sa kaya wanda yake bai gama su tuce ta baki daya ba sai maza Allah ya kallanta da yake kallanta sai yake ce mata yake asma'u mace in ta riga ta zama baliga lam taslu an yura minha illa hadha wa hadha babu abin da ya kamata a gani sai nan da nan wato ya nuna fuskar sa da kuma hannunsa wannan sun isnadin sa akwai rauni sa'id ibn bashir ya da rauni musamman akan qatada kuma yana wannan riwaya da qatada ke ruwaitowa malamai sarrafa da riwaya dake da qatada kuma khalid ibn duraik bai riski aisha ba bai riski aisha kaga akwai dadewa ta fuskar isnadi abu da yake cewa hadha mursal khalid ibn duraik lam yudrik aisha saboda wasu daga cikin malamanmu sun kuma wato kokarin illanta hadisin saboda wannan lafazi na cewa ta sanya riga shar-shar wani wanda yake ya dan matse ta yana ganin bai dace bai dace da bai dace da tarbiyyar Abubakar Siddiq da yayin Aisha Asma'u ba tunda wannan wani abu ne da kusan mata ai kana yin tarbiyyar ne wani lokaci kuma suna yin wasu abubuwan su ana iya samun ajinci da ɗan adam ɗan adam ta yi wani abu a wannan lokaci din amma dai ruwa hadisin bai inganta ba sai dai ko da mutum bai inganta ba mursal ne tore wannan yana nuna maka cewa wannan magana ya shahara tunda Khalid ibn Zayd ai ai wato yana bada labarin abinda wani labari ne jiji daga Aisha ko da mu san waye da tsakiyar ba amma dai wannan yana nuna maka cewa wani abu ne da aka sani cewa wato a zamanin su wato ba dole bane sai mace ta sa ya zama wato al'adar su suna sawa ko musahabi ne ana sawa amma dai ba dole bane a babin wajibci wannan ba dole bane sai dai a babin musahabbanci ina ganin saboda yanayin lokaci dole mu haƙura a nan sai mu jira sai yayin da muka zo sai mu tashi a kan la'anna kuna tukfir na shaka wannan gaba insha Allah sai mu fasara magana kan niqabi kuma a ji a duba tafai da malamai suka rubuta daban-daban magana ce mai tsawo kamar yadda na faɗa ban san tsaya kan wannan insha Allah kuma an je a duba fasara da malamai suka yi da cikin tafai na tafsiri za a ga magana mai tsawo kan wannan niqabi din da kuma abin da yafi inganci a maganganun malamai kacewa ba dole bane abinda muka tadi Allah ba mu lada abinda muka kusu Allah ta'ala ya kai mana wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh da haka haka eh haka wannan duka fardiyat ne a shi yarwa abin da ya nuna ta siratun nisa daga tsakiya ta fito safa'ul khaddai a cikin kundukukinta akwai duhu-duhu amma ba ce ita matan bakaci ba to yanzu cewa bakaci kaga yana bukata a kawo dalilai eh shi ya da kaga yana bukatun dalili eh kuma shi ruwayan wannan kaga sai da a shashi fadi tunda dai su ba fara ai suna samun wannan sabawul khaddain ana samu a cikin su sannan kuma suna suna zuwa jihadi wannan duk magana ce na shurrah wannan tana bukatun dalili a kawo hadisi inda yake wasu daga cikin turuq na hadisin ingantattu sun tabbata da haka haka ya makasan wannan hadisin ba daban ne da wannan shi hadisin cewa talakawa sun fi yawa ba anan ne aka fada ba ita ji da ta yi ne an ce maka sun fi yawa sai ta zabura ta ji to me zai sa a faɗi haka shi ne ta zo ta tambaye maza Allah wannan tambaya din to kuma haka tashi ta yi a wataƙila ma dai abinda dai masu hujja cewa wannan ba za a yi hujja da wannan hadisa akan cewa ya halitta abu da fuska ba su ce ai wataƙila wannan faɗa da aka yi cewa suna wuta har ya manta da ita sun tana tsakiya ne ta ta tashi ta zo ta tumfari maza Allah saboda wannan abin ya sa ta manta ta rafkar daga daga shi niqabin nata wanda zai iya wanda zai iya badan haka ta bada kila ne da wata wata kila ta ga dubo da wata kila wata kila wata kila shi zaka bari ka ka bar shi eh a dauki ruwayoyi sosai wanda yake a shi yafi kama eh saboda haka dai a sahihi dai wannan matan dai ta daga cikin mata an da ce ba ta daga cikin wacce take ta da kima ta iya zama ta da martaba a cikin matan ta iya zama baiwa ko ba baiwa ba ya danganta ai tunda ko da ko ta fito daga cikin kabila ce karamar kabila su a wajen larabawa ta daga cikin wacce take min ali laysa min aliyatin nisa inda suna in daga ba to kabila matsayin wani abu mai daraja a wajen su to wannan ne shine insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi